ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar juma'a ne wuni na sha biyu ko daren sha uku ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara dubu da shekara dari hudu da arba'in da biyar muna fata ubangiji ta'ala ya datar da mu ga shi dai allah ta'ala da faralar shi ya kaddara mana ya kuma ba mu dama ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka muna fatan allah ta'ala ya sa daga cikin kyawawan ayyukanmu allah ya karba kuma Allah ya yi mana zunubanmu da kurakuranmu ubangiji ta'ala karbi kyawun ayyukanmu kuma ya samu daga cikin bayan da yake yantawa Allah ta'ala ya taimake mu muna da cikin wannan sura mai albarka suratul ali imran wanda darasin mu na baya ina ganin mun yada zango ne a aya ta 88 ko da ta da yau za mu tashi ta 90 dare za mu tashi aya ta 90 insha Allah abinda muke fata ubangiji ta'ala ya samu dace mun ji dai yadda ubangiji tabaraka wata'ala ya tsawatar da mutumin da ya riga ya gane gaskiya kai ya kuskura ya yi darafi ya bar hanya idan ko ya kuskura ya bar hanya to fa samun shiriyuwar shi a wajen Allah sai ka tare tun Allah yake canza ka da wani daman bayan na Allah ai da yawa ne kuma kullum suna nan suna ta ihdina siratal mustaqim kai ka samu siratal mustaqim sai ka kauce to dawowa taka sai ka tari sai sa idan Allah ya gane da kai gaskiya kawai ka bi ta shine hutawarka tsakaninka da ubangijinka amma a ƙarshe Allah ta'ala ya sanar da mu cewa duk mutumin da yake wato akan hanyar bata sawa'un ya sani ko bai sani ba a duk lokacin da ya tuba ya kyautata ayyukan shi daga munana suka zamanto kyawawa Allah madaukakin sarki ya alƙawarin karɓarsa kuma zai mai gafara kuma zai ji kansa Allah ka gafarta mana kuma Allah ka ji kanmu yanayin inda mutum ransa bai zo gargara ba lumfashinsa bai zo na ƙarshe ba to ana sa ran inda ya tuba daga laifin da yake tsakaninsa da ubangiji allah zai yaye masa amma laifin da ke tsakaninka da bayan allah wato sai ka nemi afuwa a gare su idan kuma haƙƙinsu ne ka ci sai ka bari musu ko da ranar lahira ne idan ka ci mutuncinsu ko ka ci dukiyarsu ko wani abu makamantan haka to wannan in baka biya su ba a duniya to a ranar lahira za ka biya kuma za ka biya ne ba da kudade ba ba da dolar ko sefa ko euro ba barantana naira a za ka biya ne da kyawawan ayyuka a lokacin da kuma kana bukatar gari allah karka bar mu koma gare ka da haƙoƙi mutane a wuyanmu allah ka ɗora makar tafarki madadaci to da haka za mu ci gaba inda Allah ta'ala ce innal ladina kafaru ba'da imanihim innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun ubangiji ta'ala ce innal ladina kafaru ba'da imanihim lalle waɗanda suka kafircewa Allah bayan kuma sun yi imani Allah ta'ala mutawaidan wa mutahaddidan liman kafara ba'da imanihi yana gargadi da jan kunye da barazana da tsawatarwa ga dukkan mutumin da ya kafirtawa Allah kun bayan ya imani da Allah sun mazdadu kufran sannan kuma suka ci gaba da kafircin ba su dawo ba sun yi imani da Allah kuma suka kafirce ma Allah kuma sun mazu dadu kuma suka ƙara kafirci ma'ana suka tafi akan kafircin su har mutuwa ta riske su akan haka Allah ya tsare mu to Allah madaukakin sarki yace waɗannan sun yi asara wannan sun tabe dan Allah yace lan tuqbala tawbatuhum Allah ba zai karɓi tubansu ba abin nufi a nan gurin mutum ne yayi imani da Allah ya san Allah ya kuma san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai ya zo kawai ya rida kuma ya ci gaba da tafiyar shi da rayuwar shi akan rida din to Allah madaukakin sarki ce irin waɗannan ba za mu amshi tuban su ba abin nufi a nan gurin in har ka kuskura ka san gaskiya ka kita kai ridda daga addinin musulunci zuwa ga addinin kafirci to zai yi wahala ne ma ka tuban na gaskiya balle ma har ka samu karbuwa a wajen Allah yasa Allah ce ba zai karbi tuba su ba ai samun su tuba masu Allah ya sauko Allah ya ce kuma ulaika humuz zalun waɗannan su ne batatu duk mutumin da ya gane gaskiya ya gane musuluncin nan gaskiya ne ya ɗanɗane shi kuma ya fita ai ai asararai da wallahi ba mutumin kirki bane shi yasa lokacin da aka zo sulhun Hudaybiya ya daga cikin sharaɗin da Qurayshawa suka kafawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad duk mutumin da yake cikin mu daga yau idan ya musulunta ya koma addininka in ya je gurinka ka maido mana shi manzala ya ce wannan ba matsala zan maido muku shi to mu kuma duk mutumin da yake tare da kai in ya bar musuluncin naka ya yarda ya zo ba za mu maida maka shi ba annabi ya ce wannan ba matsala ya kun gane hikimar ai duk mutum har ka gaira tare da manzon Allah ya bar annabi ya je gurin waɗansu kafirai ai ba ya da amfani ma me amfani shi ma za a dawo da shi ai dan asara ne ba shi da amfani ba mutumin kirki ba ne shi ba duk mutumin da ya riga ya yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi ya yi imani na gaskiya in dai har ya je gurin manzon Allah ko ka maido shi gurin ka yana nan akan imani shi yana nan akan imani shi balle ma da yawa aka samu zarata daga cikin su in manzon Allah in suka zo sai manzon Allah ya ba su hakuri ya ce ku koma kawai sai suka yada zango tsakanin Makka da Madina daman galibi matasa ne majiya karfi yan bana bakwai yanzu da suka yi kai to abin da ya kamata mu yi kai wannan matsayatan da mun ga wata kwamba ta dauko abinci za ta kai kawai mu je mu tare mu kwaci idan mun ga an dauko diloli na kayan sa mu je mu tare mu kwaci idan ai gaba daya suka fitine su wallahi duk sun labarin wani kaya zai shigo garin makasar su je kawai su amsa shi na ban ga karfin tsiya dukkan su matasa da yan kawai tafajin mafajin ko a mutu ko a yi rai da kan suka zo suka aika maza su wani yarjejeniya da aka yi an wasa eh saboda sun juya sun juya amma in har mutum ya bar addinin musulunci ya yi rida ya koma ga kafirai ai ba shi da amfani a bar shi ma abin su ya fi zama amfani mai amfani a dawo da shi kuma in an dawo da shi mai za a yi da shi mai za a yi da arne ai ba da wani amfani shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce duk waɗanda suka kafirtawa Allah bayan sun imani da Allah kuma suka mutu akan kafirci shine ilal ladina kafaru wa matu hum kufar wanda suka mutu wato suka kafirce ma Allah kuma suka mutu akan kafircin to ranar tashin alkiyama duk wani abin da suka yi a nan duniya aikin banza suka yi na farko ba su da lada kuma falan yuqbala min adihim min al-ardi zahaban da za a ce ɗayan su ranar tashin alkiyama yana da dukiyar da ta kai cikin ban ƙasa gaba ɗaya zinariya duk duwatsun nan na duniya da kake gansu manya-manya a ce zinariya ne kuma sun mallake su nasu ne amma su je da shi gaban Allah suna nema su baiwa Allah don su fanshi rayuwarsu daga shiga wuta Allah madaukakin sarki ce ba zai karba ba abin nufi a nan gurin duk wani aikin alkhairi da mutum zai yi in dai arne ne ba shi da lada a wajen Allah duk abin da mutum zai yi sharɗin karɓar aiki a wajen Allah ta musulunta aga kai musulmi sai ka ce alhamdulillah gaga kafiran nan suna aiki fa duk da suna tsiya amma suna taimako sai ga galibi duk kwalta da kake hawa masu suke yi. wani lokacin hala mana gori mago aka ce wadda wanda ya ce tura na ko su yi mine ne ko a rabu da su ai su suke mana kwalta ya na kwalta ma take kwalta da sai ka biya kana zuwa za ka tara igiya sai dan fiyaji ya zo ka biya shigo sai ka biya za ka hau kuma ka zo ka rika fada rami to gori aka aka ce su suke mana ya kai su suke yi amma sai aikin ba za ba su lada a wajen Allah don ba su musulunta ba galibi ma su suke gina mana makarantunmu na ilimi na zamani don ba sa gina na addini ko suna ginawa ai ya kamata idan taimako mutum za ka yi abin da ya damu da shi ka taimake shi da shi goba gaba ta ba sa gina masallatai ko suna gina ba sa gina makarantu na addini an sha a turo mission a zo a yi tallin sayin ana ta rubuce-rubuce a makarantu ana ta za a ɗauki ɗawaide su sai ka ji shiru kawai kamar zancen yan matan amarya ba wata makaranta da ake a malamin ta sadar inda ta addini ce ko akwai in gaba an gina wata ya ong ce ko wani abu dai makamanta haka take da alaka da addini ita ma sun kafara da baro su kai a tsarin harar shi a nan kasar nijar ita makarantun da suke da alaka da larabci ba da addini kaɗan shine franco arab ita ba ta ɗauke su a matsayin gurin ilimi ba shi yasa da zaka je ka samu diploma ka zama doctor in dai faranko ce ka yi ai baka da office a kasar nan yadda ka je ka koya abin nan yadda ka je ka koya yara abin nan kawai larabci kaɗan haka da ɗan rufin ijaiya haka ne kawai baka da biro baka da office baka da ku tambaye su guje in suna da saboda ba ta yi balidan wa'annan makarantun a matsayin ilimi ba saboda an zo an ɗan ɗosar wadda ɗan zance ɗan ɗan larabci da ɗan karatun addini da ke ciki shi ma daga ba aka zo aka dan kara rusa su aka kara dankwashe su galibi ma ka tafi kauyukan ma wanda an yi ekol madarasa amma za ka tana bakowa wasu ma an juya da su amina su traditional saboda kaskantar da ilimin addini gidan sai ce da man bussa gina makarantu na ilimi na addini na bokon ne ma suke dan kokari su dan wani lokacin su babu bashi wani lokacin su babu kado amfazo ne ake ta ko ne kyauta da take da fazon a baka kyauta amma kuma akwai guba a ciki za a maka abin amma za a sa maka wasu ka'idodi masu cutar da rayuwar da addininka an zo an gina maka lakwal baka isa ka zo ka ce ba za a karanta da tsarin iyali ba ko ka isa ba za ka hana a zo a karanta da ilimin jima'i ba wai musulmi za a kuwa ilimin jima'i musulmi a makarantar ilimi a kaga akwai na hankali ya ko da biyu a koya musu wa kuwa raguna shanuwa awaki wa koya musu ilimin jima'i sun kuskure mu da ake koya ma kuskure muke tunda namiji ke neman namiji ba a kuskure ba kun mata ke neman mata wadda ake koya ilimin jima'i kenan ga raguna baka taba ganin tumkiya tana neman tumkiya ba ko kun taba gani ragona neman ragoya barbara to wai su da suke wannan luwaɗin da maɗugo sun za su koya mana ilimin jima'i a makarantunmu na boko kun ba wanda ya sai hana saboda su suke fi na sai gaskiya an sha wahala ba Allah dai sa an zo ƙarshe abin akwai ciwo ne dole in ka zo ka daga taɓo akwai ciwo kuma da an hana a faɗi yanzu ne bakin ya samuwa wallahi yanzu ne a idan ai inawa ne mutum Allah dai ya sauke Allah kenan da haka Allah yana tsoratar da mu da waɗannan kafirai musamman ahlul kitabi yace innal ladina kafaru wa matu wa hum kufarun duk wanda suka kafircewa Allah suka mutu akan kafirci balan yuqbala min adihum mil'ul ardi ba za a karbawa ɗayan su koda yana da cike da ƙasa cike da ban ƙasa zahaban na zinariya yazo ya cewa Allah yana son a fanshe shi da wannan dukiyar shi kadai a amshi dukiyar a kai shi aljanna Allah ya ce wala wafta da bi koda ya nemi fansa ba za mu hausa ba ba za a karba ba ubangiji tabaraka wata'ala ba zai karba ba ulaika lahum azabun alim waɗannan tunda sun mutu akan kafirci Allah ya ce suna da azaba wanda take mai dafi azaba mai radadi Allah ya kare mu kuma wallahi idan Allah ya damke su da kafirci na ran tashin alkiyama wa ma lahum min nasirin ba su da mai ka musu dauki ba su da mai ka musu gudunmuwa ka san duk matsalar duniya ya kasa mai dauka mai kama dauki ko da za a hada shi ka gare ka yanzu da halin falastina suke ciki a kuma suke dauki ko wasu ta jirgin ruwa wasu ta ina ne da duk duniya kenan ko da an hana dai mai ka dauki ya kasa an sa mai ka dauki mun ma muna kaiwa ko da addu'a ne ko to a lahira ko addu'a ba mu- ba wanda zai ma wallahi in Allah ya damke ka a lahira ba mai kai ma dauki ko addu'a ba mai ma in ka dama addu'a to irin wannan addu'a ce da makaranta a ba tsitsi ne maka ne kawai za kai ka tsine mishi shi ya tsine ma akwai addu'o'i tsakanin yan wuta go daga ta rabana arina allazain allazi azallana min aljin wal- ya Allah nuna mana waɗannan suke wanda nau'in nan biyu wanda su suka badda mu akwai a cikin aljanu akwai a cikin mutane me za ku sai sai sai naj'alhu ma ta aka damina dan mu sa su kalkacin ƙasa su zama su ne ƙasa da mu kaga ai sun yi adda sun ce rabbana go eh wasu kuma su ce ya Allah ah, gashi nan dai addu'o'in da na- na na ƴan wuta duka addu'o'i ne da suke ba na ba na alkhairi ba to da haka a lahira in kaga mutum ya maka addu'a ah, bayan Allah ya kama ka to addu'a ce ta tsinuwa kawai yal'anu ba'dhum ba'dha sashin suna tsine ma sashi shi yasa Allah ya ce idan ya damke su ranar tashin alkiyama wa malahum min nasirin ba su da wanda zai ka gudunmuwa Allah ya karba don haka ya kamata mutum ya shiga cikin taitayinsa yawa kansa kiyamar laili ya yi ƙoƙarin da zai mutu a cikin musulunci karka mutu a cikin kafirci don wallahi ko mai ka mallaka a duniya in dai ka sake kashe ma Allah ba a daidai ba to ka samu matsala wallahi ka samu matsala ba wanda ya sai ka maka ɗauki daga azabar Allah a nan duniya ne za ka gyarawa kanka hanya za ka samu kana zuwa kafin Allah ya damke ka sai ka samu ka shiga cikin hannun masu ceto wanda Allah ya bai uzunin ceto alkur'ani zai ceci wasu bayan Allah wanda Allah ya ce ya ci suratul baqara da ali imran su zo kaman gajimare su zo su nemi ceton wanda yake karanta sai da aiki da su Allah ka sa su cece mu da wasu surori na alkur'ani annaba za su yi ceto kai wani aboki ma na kirki zai iya ceton abokinsa na kirki ba amma ba na banza ba amma duka wannan wala ya ci ba wani illa liman tada ba wanda zai yi ceto ko a cece shi sai wanda Allah ya daman tuna Allah ya yarda kai shine zai bari a cece ka din in bai yarda kai ba ba magana ma a cece ka dan akwai mutanen da Allah ya zana saboda irin mummunan ɗabi'arsu da mugun halinsu sai Allah ce fa matan fa hum shafa'atu shafi'in wannan ko ceton mai ceto su baya amfanin su ceton masu ceto ba zai amfani saboda mai sun riga sun bata anan a ce akwai yadda zaka bata ceton mai ceto ma ba zai amfani ka ba shi yasa Allah ya ce wayannan kafirai idan Allah ya damke su wa ma lahum min nasirin ba su da wanda zai kawo musu gudunmawa ko dauki Allah ya kare mu sai Allah ya ce لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ubangiji ta'ala ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba har sai kun bada abin da kuka fi so mm ka ka samu aljanna to akwai abin da kake so ka dauka ka bada dan Allah daga cikin su akwai rayuwar taka gaba ɗaya ai ba abin da kake so kaman rayuwar ka ko to bai wa Allah ita ka zama kai na Allah ne shirye kake ka taimaki addinin Allah ko da zaka rasa rayuwarka barantana abin da ke cikin ajihu barantana ilimin da kake da shi barantana mukami barantana kujerar matsayi na siyasa kujerar aski dani na dauki kujerar yan siyasa yadda ka san kujerar ma'aski haka take da ka hauta da ban ka san wannan ya sauka kai ma sauka za ka yi to kake da dan ka same ta ka fifita ta akan addininka daukar ta ka sallama wa Allah dan ba addinin Allah kariya dan ka samu aljanna lan tanalu birra ba za ku taba samun aljanna ba hatta tun bi kuma mata hibu har sai kun ba da abin da kuke so eh nan da za ka samu aljanna ana dan malik ya ka hadisi ya ce abu talha wani ne abu talha wani mutum ne aksara ansara bil madina malam duk garin madina shine muliyodar ya yi kowa dukiya ya fi kowa kuɗi amma da aka sauka da wannan ayar sai ya zo ya lissahi to duk abin da ya mallaka ba abin da yake so kamar wata gonar shi wata jardon wata makekiyar gona ce gare ta noman rani wadda take kusa da masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma komi da komi akwai a cikinta duk abin da ya mallaka ya ce wallahi ya fasanta sama da komi amma da ya ji an ce lantana da bira hata tubi kuma mata hibuna sai kuma ya yi lissafi sai ya ware ta daga cikin dukiyarsa ya zo ce ya rasulallah na ji allah ya ce ba za mu samu aljanna ba sai mun ba da abin da muka fi so annabi ya ce mai tabba zaka yace wa kana ahabba amwali mafi soyuwa daga cikin dukiya ta ce barha wannan jirdan wanda take kusa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata garka ce wanda take ruwanta ma daban ne tana da ruwa mai dan karan dadi hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci zuwa lokaci yake zuwa ya shiga wannan garkar dan ya sha ruwa mai dadi akwai rijiya mai daɗin ruwa a cikin wanda duk kaf garin madina babu irinta akwai dabinai waɗanda suke duk cikin garin madina babu irinsu komai akwai a cikin jirgin komai akwai komai da komai akwai ya zace to dukiyar da na fi so daga cikin mallaka ta gaba ɗaya ita ce wannan jirgin yanzu na ba wa allah ita ɗauke ta ka maika ta inda kaga ya dace ya rasulullah annabi ya ce bak bak za ka malar rabe ce tabdi jam ka wannan dukiya ta yi albarka ta yi riba wannan dukiya ta ta yi riba yanzu gaba ɗaya kama wa Allah ta ce wallahi ɗaukar ta ka yi yadda ka gada ba da in dai sai an ba da abin da aka fi za a samu aljanna to ba abin da nake so kamar wannan da haka na ba da ta fi sabilin layi ka ba duk wanda ka gada ba to kaga manzo Allah shi kanshi yana zuwa ya sha ruwan jardan kaga in irin malamai yanzu ne sai bai kai shi ko a yi mana to eh mana sai bai kan shi Allah inda yanzu ne kawai jam Allah ya soke wani ma ba zai ji labarin ba eh wasu imamu ma asul imamu za a yi kawai bayan dumfurin lari amma saboda adalcin manzon Allah sai ya ga ga yanda za a yi kuma ta hiriba sosai kuma yace to ni abin da nake gani ya kai Abu Talha wa ana ara an tajara fil aqrabin ni na fi ganinta wannan jardankin da ka bawa Allah to rabawa danginka makusanta dan idan ka dauki sadaka ko kyauta ka ba ga magarin mutane ba ɗaya bane da ka bai danginka ladan ba ɗaya bane ko ba gane ba wanda kake so ka taimaka kowaye to wallahi idan ka taimake shi inda sample ne kawai dan uwanka ne musulmi dai alhamdulillah kana da lada da zaka diba dan uwanka musulmi danginka ka ba wannan kyautar ladan ya zama linki biyu yazo za a baka ladan sadaka da ladan zumunta shi sa kowa ya kula da dangin shi idan baka da kudin da zaka ba su ga rika musu addu'a kullum ina ba tarihin ɗaya daga cikin magabata shi da ya gaba shi da wadatar zai iya taimakon dangin shi da dukiya addu'a kawai yake musu ya ce in yi sujada ƙasa kan ya tsaga kanshi sai ya kira cikin dangin shi kamar mutum saba'in yana roƙa musu allah allah ya taimake su shi ne nake cewa kai can wallahi wani in kace a dangin zace zana maka mutum saba'in yadda ya kashe shi saboda shi dan birni ne a birni aka yi ba ruwan shi dangi shi dama ya dangi galibi suna ina suna kawai mana wanda ba shi da kawai ba shi da asali liman ya ce tabbas haka ne haka ne shi sa wasu kasashe ai in ka shahara da kuɗi ko ilimi ko sarauta sai a rika kiran ka da sunan kawai ku amma mu saboda renan waran shi ne mu anan abun kumya ne kaga mutum an gama sunan shi sunan kawai duk wani minista kun taba ji an gama sunan shi da sunan kawai wani kyalkyal ma ko wani mai kudi bai ba so a ce dan can kawai ya yi sallama da can sai lokacin siyasa ya dauko mota gwamruwa ya zo da kun san muna ku ne ku namu ne eh lokacin ka za za a gan shi a kauye wallahi wani lokacin kan bayar naga wani mutum da wata mahaukacin mota a kauyen su eh da mamaki yani ban taba gan shi ba ya zo ya gita kullum suna can asima suna can akabin kawai mun je wani uzuri sai na gashi a ta kawai su yace kwanan shi wajen nawa nace tabdi jan Allah sauke ya zo neman kujera ne to wallahi alamun lafiya idan ka tashi ka rika taimakon danginka yin sadaka da kyauta wa dangi ba ɗaya take da sauran mutane ba ladan linkin ba linki ne amma yanzu dangantaka ta koma fartin siyasa ya ga mutum idan yana sabga an cika ta makil mafi yawan suka cika sabgan nan ba dangin shi bane dangin suna ma tsoron shi yan fartin su ne musamman shi mai wani abu ne wallahi yadda ake zumunci saboda siyasa ta demokaradiyya ba a yi shi saboda dangantaka ta addini ba da tana dangantaka ta jini wanda tsohon yayi ci wanda kuma duk an tafiyar da hankalinmu ne an yaki kwakwalwarmu ga abin da ya dace mu yi shi yasa sai ka taimaki wani can saboda fartin ku daya amma ga dangin ka yana cikin matsala in yi nemi taimako irin wani ba za ka bashi ba saboda matsayin shi bai kai wannan ba saboda kana ga ba wata irin gudunmuwa da zai baka wanda ta dace amma wata dan fartun ku kila wata rana sai ya mara maka baya ko ba haka ba to Allah ya sauke wanda ba aqida babaci wanda aqida ya gudu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa Abu Talha lalle wannan bak zaka malin rabi zaka malin rabi kar sami ita na ji abin da ka faɗa dukiyar nan taka ta yi riba na ji abin da ka faɗa amma wa ana ara ni ina ganin abin da ya dace an ta da ala hafi da ɗauki wannan dukiyar ka tara danginka ka raba musu ita katuwar gona ce ta noman rani ya ce zan aikata ko haka ya rasula tun da ka bani umarni tun da ka ce a haka to zan yi haka kawai ya je tara dangi ya shirya ce kowa ya zo sai ya zo ce to kai daga nan zuwa aikatan abin da ya can kai naka ne sa shaida kai kowa ne daga can zuwa can kai ma naka ne kai ma daga can haka ya raba musu gaba daya saboda yana so samu aljanna ya tabbata da abin da Allah ya faɗa gaskiya ne lan tanala birra hatta tunfiqu bima tuhibun ba za ku taba samun aljanna ba har sai kun dauka kun bayar kun ciyar da abin da kuke so abin da kuka so amma Allah ya ce ba tunfiqu min shay'in duk abin da kuka dauka kuka bayar ko da ma dai ba abin da kuka fi son bane ne fa inna Allah bihi alim Allah masani ne ga wannan shi ya san irin sakamakon da zai maka eh in ka samu dan wani abu wanda koda da ke dai wancan da ka fi son ba dai dan ba dade shi Allah ya sani kuma zai baka mi lada sakamakon abin da ka aikata amma in dai aljanna kake so to kullum in ka tashi badawa in dan aljanna zaka bada to bada abin da ka fi so kar ka bada abin da kawai kai a gurin ka gashi nan dai a raba kai da shi ma shine zaman ka lahiya kuma halin ka tashi badawa fara da danginka ba wanda ya kamata ya ji daɗi a rayuwa sa daɗinka ko abin da ka samu ji daɗi saboda ma'aifiyarka sannan ma'aifinka samman adinaka fa adinaka mafi kusancinsu mafi kusancinsu fara da uwaye suna dare su ji daɗin duke da Allah ya baka su ɗanɗane ta sosai su more amma yanzu gaga wani yana dan zai buɗe baki da abinci kala-kala amma an kaɗe can gida la ilaha illallah sai ka yi mamaki kuma yana da duke da zai iya ciyar da duk dangin shi kowa ya buɗe baki mai daɗi amma suna can suna shan kunu da kyar da karba a jaka ai sun karba a jaka ko wani tore na iyaye da kakannin mun san shi eh saboda babu wani abu in ba shi din ba ba su da shi kuma yana da harin da zai kai musu ko ya aika musu dan dabina nan ma ba su ganin shi bayan tara ruwan sanyi wani tulu wallahi wani tulu ma ba shi da kudin saya ka san da shi ne babban furiwa a kauye ko tulu sabo wallahi wani yana so ba shi da kudin saya wani zai iya gama garin su gaba daya da sabbin randuna ba ma tulu ba amma kuɗi ba zai wa ba shi yana nan yana shan ji kishi mai kaza da ji mai iri kaza duk hankalin shi kwanci ta wallahi wannan wani abu ne wanda yake ya kamata mu shiga cikin tetaye mu ba za mu samu aljanna ba sai mun bayar da abin da baka fi so kuma abu wanda za ka bai abin da ka fi so ɗin ka samu lada a wajen Allah ka yi gauga samun aljanna kamar ka bai danginka Allah ba mu yi taimakawa sai Allah ta'ala ya ce kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-taurah qul fa'tu bit-taurati fatluha إن كنتم صادقين النبي يعقوب عليه السلام شيني أكي توا إسرائيل شسا ودن mugun irin suka danganta kansu gashi yahudawa suke kira kansu da bani isra'ila su yayan annabi yaquba ne wai suke cewa to an ce ya kamar shi lahiya mai tsanani sai bakance ya yi alkawali idan Allah ya ba shi lahiya zai sallama abin da ya fi so wajen ci ya daina cin shi saboda jin daɗin lafiyar da Allah ya ba shi zai sallama abin da ya fi so wajen sha ya haƙura da shi mana ya haramta wa kansa abinci ɗaya da abin sha ɗaya da Allah ya ba shi lafiya daga abinci abin da ya fi ƙauna shi ne nama raƙumi abin sha abin da ya fi so ya sha duk abin sha nonon raƙumi da ya samu lahiya sai ya haramta wannan abu kage shi ne haramtawa kanshi ba Allah ne ya haramta masa ba to wata rana an samu Abdullah da Abazaka hadisi asabatan min al-yahud wasu jama'a masu ilimi ne Yahudawa suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce muna so mu yi maka tambaya idan ka ba mu ansar waɗannan tambayoyin to za mu yi biga mu yarda da kai kai annabi ne na Allah ba mai ba da amsa akan waɗannan abubuwan sai wanda yake annabi na gaske annabi sallallahu alaihi wasallam salluni amma shi tun ku tambaye duk abin da kuke so zan ba ku amsa yace walakin sai dai ku na daga na san ku mutanen banza ne ija'al li zimmatallah wa ma akaza yaquba ala bani ina so wannan alkawali ne tsakanina da ku ku dauke shi tsakaninku da Allah irin yanda annabi yaquba da kuke danganta kanku da shi yayi alkawali tsakanin shi da ƴaƴan shi ya zamanto wakilin alkawalin shine Allah la in ana hadattukum shay'an farabtumuhum idan har kuka tambaye ni na ba ku amsa akan wani abu kuma kuka gano abin haka ne to ku dauki alkawali tsakaninku da Allah za ku bi ni suka ce kware ku sun yarda yace to ku tambaye ni abin da kuke so yace to muna tambayoyi na harko guda hudu in dai ka ba mu amsa gangariya to za mu yarda da kai annabi ne daga cikin annabawan da Allah ya aiko na harko tambaye suka ce ka ba mu labarin menene Isra'ila ya haramtawa kansa ma'ana annabi Yaqub miye ya taba haramtawa kansa abu na biyu me bambancin ruwan namiji da ruwan mace ka ji ba ka ji yan ta'ada ko kaka ake samu mutum ya yi kama da uban shi ko ya yi kama da uwan shi kuma idan mutum aka ce annabi ne shi ko annabin karshe da Allah zai aiko kakabarcinsa yake kuma shi annabin na ƙarshen wani mala'ika ne ke zo mishi da wahayi waɗannan tambayin guda hudu in har ka ba mu amsa dalla-dalla to mu kuma za mu bi ka kai annabi ne kuna mamaki kaman tambayi da asu sun karanta a cikin littafinsa ne duka waɗannan to kai ba ma hausa ya ne suke wa zai ba da hausa ko ne za ka ba da hausa za ka ba da ne wannan wanda manzan Allah ya bada ne shi ma don Allah ne ya masa wahayi ya gaya masa duka abin da ya dalla ya ba shi labari cewa annabi yaquba alaihi salam ya samu rashin lahi da yi adawar yayi bakance cewa idan ya warke zai haramta abu guda da yake ci wanda ya fi so zai kuma haramta abu da yake sha wanda ya fi so shine naman rakumi da kuma nonon rakumi Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa ta ku tambayar da abin da kuke so amma dai ku tsaya a dandance ku yi alƙawari tsakaninku da ubangijinku in na ba ku amsa za ku bi ne suka ce wallahi za mu bi amma ba mu amsa waɗannan abubuwan guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara maimaita musu wannan alƙawarin bayan sun zaro yace asharukum billazi anzala tawrata ala musa ina hada ku da wanda ya saukar da at-taura ga annabi musa da kuke danganta kanku zuwa gare shi idan kuna gaya muku wannan amsar guda hudu za ku bincika ce kwarai kwa ta san dama sun saba alkawali ko ya ce to har ta alamuna annan isra'il shin ai kun san shi isra'ila kin nan annabi yaquba kenan ko marada maradan shadida ya wata rashin lafiya ne mai tsanani wadala suka mahu kuma rashin lafiyar nashi ya tsawaita a jikin shi fanazar lillahi nazaran sai yawa Allah bakance cewa la'in shafahullahu min suqumihi idan Allah ya warkar da shi daga wannan ciwon la yuharrimanna ahabba sharabu ilayhi zai haramtawa kanshi abin da yafi so a wajen sha shine nuna raƙumi wa habba ta'am ilayhi kuma zai haramtawa kansa abin da yafi so wajen ci shine me naman dai raƙumi ne to suka gida kai suka gida kai kun san ku abin da ya fi tsoron laƙumi wajen sha ko kun san abin da ya sa wajen ci nama laƙumi suka ce wannan haka ne haka ne eh annabi ya ce Allahu ashhad Allah ka shaida kai shaida ne akan wa'annan mutane saboda ya san miyagun mutane ya ba su amsa nawa ɗaya ko saura ta biyu saura amsa ta biyu ya ce ina gama ku da Allah wanda ya saukar da attaura ga annabi Musa alaihi salam hal ta'lamuna ai dai kun sani anna ma'ar rajuli abyad galizun ruwan da ke fitowa daga jikin namiji idan an saru ruwan mali kenan fari ne kal kuma yana da kabri wa ma'ul bar'ati asfar ma ruwan da ke fitowa bangaren mace fa ba annan namiji bane ai shi kuma fa asfar ne ma ba na asfar da Hausa jiyan wake ta da turanci ne masara masara shi ba fari bane kal na bangaren mace eh john ne ai dai kun san kuma rakikin kuma shi yana da ni shi ba a ba shi da kamri irin da namiji ai kun san haka ne ko suka gyada kai suka ce eh haka yace to fa ayi fa ayyuhuma ala kan lahul walad to duk wanda yafi wani yawa to shine zai bada idan na mace yafi yawa sai a samu me ya mace idan namiji yayi yawa sai a samu me ya samu da namiji wajen aiko kaga daktar daktor jigo sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaihi salatu wasallam ya ba su wani amsa kuma sun sa aka take fa ayyuma ala kallahu walad wa ashba bi idnillah kuma zai hikama wanda yafi yawa to sai ya rinja da kamar wajen wa wajen uwa da yan uwar ce na tafi yawa in kuma uba ne sai fi kama da uba yasa sai ga wani ya fi kama da uwar shi wata kuma mace ba ta yi kama da ubanta ko ba haka ba wasu kuma sai su kyale su ki kama da kowa sai su duba dangin sa wajen 40 gaba ba kawai sai su yi kama da shi ana wannan ko bai ga kuma kake sai ku kun a gida hori kaga kamar irin ku ne amma kawai fatar ba irin ku ba ko ta bangare kaza ya kamar ko ta bangare sai ga ya fito da wani kai wanda duk a dangin ku ba mai irin wannan kare Allah gwani kenan Allah gwani ne a nan dai ba su amsa a likitance a yadda Allah maɗaukacin sarki yake rinjaye da kama ko kuma a samu namiji ko a samu mace duk waɗannan suna gudana ne da uzunin ubangiji subhanahu wata'ala ba wai rinjayen ba Allah ne yake tabbatar da wannan suka ce wannan kam haka ne yace to a tarakum billazi anzala tawrata ala musa ina gama ku da Allah wanda ya sabkar da a taura ga annabi musa hal ta'lamun anna hadha an-nabiy al-ummi tanamu aynahu ai kun san annabin da Allah ya ce zai aiko daga ƙarshen ƙarshen zamani idan ya kwanta barci idan suke barci ko wala ya namu kalbu amma zuciya ta sa ai bata barci manzo Allah sallallahu alaihi idan yana barci idan ke barci zuciya bata barci sallallahu alaihi wasallam ni kuma da kai fa gaba ɗaya muke barci sai ka ji ka a America sai ka ji ka a China sai ka sai hadu da bai kai ka tashi ganka a garin ku zama da ka tafi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya namu ainihi wala ya namu kalbo idan suke barci zuciyarsa ba ta barci yace kun san ina gama ku da Allah annabin da Allah zai aiko na karshe idan ya kwanta barci ai sun ce kaka barcin annabin karshe ko to idan ne yake barci zuciya ba ta barci haka barcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to a nan gurin masu gada kai to gaskiya haka ne nawa muka samu saura nawa Allah samu dace ai na hudu suka ce waye ke ka maka wahayi ko eh yace inna waliyya jibril wanda ke ka mun wahayi wanda aka jibintar da lamarin wahayi zuwa gare ni shine jibrilu kuma ba ni kade ba ce walan ya ba asallahu nabiyyan qat Allah bai taba aiko wani annabi ba a ban kasa illa wa huwa walihu illa jibril nake kai mishi sako kuma sun san da haka musa masu san jibril ne ke kame sa suka ce gaskiya ne ya ce allahumma ashahad allah ka shaida yanzu ya ba su amsa ko bai ba su amsa ba me ya kamata su yi yahudu tuba babu kenan dangin bare da aladai duk da aka ba su yarda ba ya suka zo da wata magana ya ce to shi kenan wa an al'ana yanzu ka ba mu amsa amma yanzu akwai magana guda wanda ita za ta raba mu da kai ko kuma ta daidaita mu eh subhanallah Allah sai a takaice dai magana da suka ta biyar kin ma ya ba su amsa ba su yarda ba dan mu takaitawa kanmu to wannan aqidar yahudi ce kin gaskiya di yadda kai da su mutane ne wanda ba su kin gaskiya kuma abin da nake so mu gane aqidar su ba wai sai ka zama to an aihe ka Isra'ila ba ko a cikin bakar fata kake in ya zamanto za a tara maka dalilai na gaskiya akan abin da shafi lamarin Allah lamarin addinin Allah sai kace ka mu da muka taso ma ai ba haka bane ka zo mai hudi ko su malam wala ba su ce kaza ba ko mu gidanmu mun taba zama da wani akan tattauna ga hujjoji ayoyin alkur'an da hadisi sai ce a shi a gidansu da suka taso ma duk gidansu in aje kaza kaza ake ce a sha an faɗa da bandar kenan yana ganin ka musulmi ahlus sunna kuma kace gidanku aya da alqur'ani da hadisi manzo Allah sun tabbata akan sha'ani kai ka zo kace gidanku ai ba magana gidanku kuma inda aka ce Allah ya ce manzo Allah ya ce to shikenan kuma ba waiwaye ka ce a kai kabilarku ko a gidanku ko a garinku ko iyaye da kakannu ma a kawai ka sallama wannan shine musulunci ubangiji ta'ala ya datar da mu to shi ne a nan gudun Allah ce kullum ta'ami kana hilal li bani isra'il duk abinci ya zamanto halal ne ga 'ya'yan annabi yaqub ko kuma bani isra'ila illa ma harama isra'ilu ala nafsi sai abin da shi kashi yaqub din ya haramta wa kansa shi ne abin da muke magana a bisa alƙawarin da yi naman raƙumi da nonansa shi kuma shi haramta kansa Allah ya ce ala nafsi a bisa karan kansa ya haramta kansa shi kuma wannan ya faru ne a yaushe mun kabla an tunazzala taurat tun gabanin ba saukar da taurat ne Musa ba ka ya faru idan kuma sun yi gardama ulfatu bi taurati su zo da attaural fatuluha su karanta abin da yake wannan bangaren aji in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya ai ba za su zo da attaura ba saboda waccan attaura ta wancan lokacin ta gaskiya ce amma yanzu ina ta zama ta shafa labari shi ne Allah ya ce fa manuftar Allah ya فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون yanzu Allah ya ce fa man aftara ala Allah kazaba duk wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah irin yadda Yahuda suke min ba da zalika baya kuma ga gaskiya ta bayyana abin da Allah ya ce Allah ya ce fa ulaika humuz zalimun waɗannan sune azalimai ba mafi zaluncin kai a duniya kamar wanda zai kirkiri ƙarya kuma ya alakantar da ƙarya zuwa ga Allah yi ma Allah ƙarya ba ƙaramin bala'i bane kuma wallahi ana yi ana ma Allah ƙarya da neman abinci musamman da sunan addinin sunan malinta kalka yarda kalka yarda sayyidina abubakar tambaya aka mai ta addini yace ban sani ba aka ce haba kai da kanka kace baka sani ba kai halifin manzon Allah na farko yace idan na kirkiri ƙarya na gayawa Allah ina zan sa kai na tashin alkiyama kalkashin wata sama zan zauna akan wata kasar Allah zan zauna in wa Allah ƙarya amma sai ga mutum ya sharawa Allah ƙarya kawai saboda biyan bukatar shi saboda gurinsa saboda kare maradinsa to babban hatsari ne mutum yawa Allah ƙarya ya zo a cikin sudul arab ne ko ina ne da Allah yake maganar manya-manyan laifuka sai ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu Allah ya zano abubuwa da waɗanda suke masu hadari a cikin rayuwa kada ku yi kaza kada ku yi kaza na haramta muku kaza sai ce akan da kuma ku kirkiri wata magana ku dangana ta ga Allah ba ku san haka take a wajen Allah ba a ce kawa Allah ƙarya ai ka shiga uku balle a ce ka dangana ƙarya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ce kada ku kirkira mun ƙarya akan wata magana ku ce annabi ma ya ce sai in kun san ni na faɗa amma malam bawashi a gurin shi ba komai bane yanzu aka ya ce Allah ma ya ce tashin tiyaka to ka ce Allah ma ya ce a ina a ina yace duk cikin alkur'ani akwai na ayal tashin tiyaka kaga ana awa Allah mi awa Allah ƙarya ya gani haka mutum zai kirkira manzo Allah ƙarya yace ai annabi ma ya ce kai hankali wallahi annabi ya ce man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana mini ita da gangan fa la tabawwa maqadahu minan nar yayi gaugawa yayi da zirba sun kujerar shi a wuta hadari ne ka kirkirawa Allah da manzon sa ƙarya sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ya ce duk wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana ta zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce fa ulaika humuz zalimun wannan sun daga cikin azzalimai sai Allah ya ce kul sadaqa قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Allah ce kulka gaya musu sadaka Allah Allah yayi gaskiya kenan ko da basu gaskanta wannan labarin ba shi Allah yayi gaskiya kuma gaskiya ya faɗa kul sadaka Allah kuma Allah yace fattabi'u billata ibrahima ya rasulullah ku bibiyi tafarkin annabin Allah ibrahima hanifan shine mai kekken tafarkin da bai karkata zuwa ga shirka ba amma duk wani yahudanci kiristanci budanci duk wani cicici za ga yana da alaka da shirka amma tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tafarkin na annabin Allah Ibrahim domin shi annabin Allah Ibrahim kallon rahman Allah ta'ala yace wa ma kana min mushrikin bai zaman to daga cikin masu shirka ba Allah karba mu da shirka sai Allah ta'ala yace إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين Allah ta'ala ce inna awwala baitin wudi'a linnas farkon ɗakin da Allah ya ɗora a ban ƙasa domin a yi masa bauta a ciki ko don a masa ibada lillazi bi bakata wannan da ke garin makka Mm, domin makka sunanta makka kuma ana ce mata bakka malamai sun yi bayani me yasa ake ce mata bakka saboda guri ne wanda wuyayi nan mutane masu daraja suke kaskanta ma'ana guri ne na tawadu yanzu ne aka zo lokacin aikin haji ko umara za ka je ka tana da shugaban ƙasa da dogarin shi me sunan dogarin shugaban kasa gardakwar kinshi in dai har ya je aikin hajji kuma aikin hajji zai yi ya zai zama shi da shi duk irin su daya ko ba haka ba kowa ba mai wando ba mai riga za a kowane da wannan dan farin abin ne ta ga wuya ya kaskanta ko idan sarki ya je aikin haji ko umara tare da dogari in dai kowa ya yi aikin ya za su zama akwai bambanci ke dan wuyan kowa ya kaskanta a nan gurin za ka ta zama to bakka to guri na farkon da Allah ya ɗora ɗaki don bayansa su masa bauta alladhi bi bakkata wannan da ke garin maka kaga shi addinin musulunci wato labarinsa baya tsufa duk abin da muke na ibada za a ga gashi a cikin alkur'ani kamar yanzu ne Allah ya faɗa kuma da kaji abin gashi nan su kuma nasu duk kawai tatsuniya shi namu ya hina su ko namu shine na Allah Allah ya ce farkon ɗakin da Allah ya ɗora a bankasa da sunan abauta masa shine lillazi bi baka wannan ɗakin Ka'aba wanda yake maka duk inda kake idan zaka wa Allah ibada in dai ba cikin larura ba to sai ka fuskance shi Allah zai karba musamman in zaka yi sallah sai ka kalli ina America ko France za ka kalli alƙibla ne alƙibla tana ina yana nan Makka amma kaga an samu wasu ƴan kanzagin turawa wanda suke wai su masu aiki da alkur'ani suke kiransu alkur'aniyun suka ce babu wani gari da Allah ya ambata a cikin alkur'ani da sunan ajecen ai ibada wato suna so su ƙaryatar da waɗannan ayoyin kenan da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi shi sa suka zo nan garin suka yi aikin hajji da umara da suka yi hawan arfa ina da shekara bi dubu ku sani bago a nan garin ake yan qur'aniyun nan suka taru daga kasashe daban-daban suka yi aikin hajji suka ce wa abin da ake nufi da arfa kawai a gama san juna babu wani gari maka suka ce in kuka ce akwai magagata a ƙur'ani ai a cikin ƙur'ani akwai murya suka ce eh fala ta kofi murya cin haka ne haka suka fala to irin waɗannan su ne waɗanda suka samu karantarwar yahudu dama idan ana so a rusa gaskiya ko a rusa addini to sai ga an ce ba aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ko kai ne ka zo ka shekara wajen 23 kuma a ce babu wata magana da kai wanda take mai tasiri za a dauka aiki da ita Allah ya ce abu Allah abu manzon Allah me yasa ya ce abi shi abu manzon shi saboda shi manzon Allah shi ke koyi yadda ake bin Allah Allah ka samu naka ce Allah shekara kada yace shekara shigo 15 da zuwa aikin haji aka ce yanzu ne ka je ce a ina a yanzu ya gane gaskiya wani yanzu ne ya gane gaskiya yana haja da magaram a nan garin aka yi ni yana da kasadin yanzu yana dafa da komi tana ya duba kun labari wala a nan garin suka yi kuma aka samu wani shukura don ajiyar maradi shi da ya koshi ma cikin kudata shi annabi ne shi annabi ne sun tattara da wani dan jarida fa'adu umar na adirka ba sun kokon wasu daga cikin sun saurara ba sai suka awa biyu suna tattuna dan jarida ya kure shi ba malami ba babu wani da aka aiko mai suna annabi muhammadu babu ya ce babu shi ya ce to gashi a cikin alkur'ani kana karanta muhammadu rasulullah ya ce abin da ake nufi a nan gurin wai duk wani mai isar da sakon allah abin yabo ne wai shi ne fasarar ba ku ji shi ba ko sunan shahadar yana na amara da yanzu haka da ɗan jarida ya ce suke awa biyu to kaga wannan waye zai iya ɗaukan wannan matsayin fasara kuma akwai guri da dan jarida ya mai tambaya kada ba ya kasa bashi amsa yace to shi alqur'ani wato kace annabawa inda ya samu matsala yace at-taura an saukarwa annabi Musa linjila annabi sai aka ce to qur'ani tunda kace ba annabi Muhammadu wa aka saukarwa to nan bai bada amsa ba kuma ya yarda dukan annabawa an aika su zuwa wani guri zuwa kabilinsu ko abin nan waila adin akawun huda ko waila san huda yake sai dan jirya ce to kai ko suwa aka aika kai ka zuwa ga suwa aka aika ka wallahi da bai bashi amsa ba dan jarida dai ba fuadu war daga america ya kure shi yadda suke awa biyu suna tuna kan wannan a nan kasar ne ba shi yasa malam idan kana so ka gane Allah to ka bi alkur'ani da sunna kullu kace kai ba za ka bi sunna ba za ka bi sunna manzo Allah ba wallahi ba za ka kai labari annabi ya ce na bar muku abu guda biyu in kun yi riko da su har abadan za ku bata ba kun ba za a bada ku ba shine alkitabi wasu amma da ka dauki kafa daya ka ce za ka yi tafiya da kafa daya ba da daya ba ai dole ka fadi ina za ka da kafa daya in dai Allah ya ma kafa biyu to tafi da kafa biyu to kuma ya mana shine ya aiko mana alkur'ani zuwa gawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine dan aikin shi shine zai kwatanta ga yanzu abota mai da ka ce ba ruwanka da wani kwatance na manzo Allah to ka shiga uku Allah karawa annabi aminci amin sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wallahi shi karanta babu wani annabi Muhammad da aka aiko ko kuma Qur'ani yake karanta yake fasara kuma ake sa masu kafara suna yarda a ran kasan ne yana nan fa amara da yanzu sunan shi mahadar kiran kai shi yake shi annabi ne kuma da alkur'ani yake wasu amma ga wawaye mai hankali ya zai yi saurari wani wasu na za ki sa na'am ina ruwan shi sallah bai sallah ta yi allah ya ce a tsaye da sallah yi aya zai kawo a ƙi musalata a tsaye da sallah yau ƙur'ani ai da yaransa ne suke fasara shi a gani bai sallah kuma ya ce annabi ne shi bai sallah bai sallah ya shi kadai ba ga ɗan hakika ba a nan garin yanzu gashi nan ya ce shi Allah ne a nan garin yana nan a garin bala ba ku sani ba daga najeriya daga iran da ana zawa gurin shi ana mutum sun mutu mutum dubu tare da shi yanzu akwai wani wanda ya je yake son ganin shi ma ce yana son ya ganin mala aka ce wane mala ya bace sun shaka ce kai Allah zaka ce wallahi kariya suke amma bin ilahi illa ilahun wahid babu wani Allah sai Allah da yayi aqida yan hakika kenan kuma suna nan yanzu suna ta daukan matasa a cikin kasan nan musamman kauyukan mai kauta yau da za a ce an yahe maka sallah balle azumi kuma da ka sha meranda da me ake cewa wannan sunan jikin nan su coca-cola da su fanta da su da giya duk halal ne kuma zuna wannan in kai ita ma halal ce gashi a nan garin fa ɗaya daga cikin yaron da yake tare da shi yanayi wajen awa yana tattuna da shi kawai inda magana dariya yake mu gane yake kawai ban gane gaskiya ba kuma ɗanmu ne wallahi baban shi adasu ne yana da kwalkin ma ya bar lakwal na ta kira muka zauna da wajen awa guda kawai ne magana sai dariya akwai wani tare da shi nan garin ne ba wata tsinya bace a nan garin ne nake muku wannan magana shi yana tare da shi na kusa da shi ne baban shi bai da lahiya ya mazu aka ji aga ya aka tana shi yana wurdi aka ce baban shi ba shi lahiya yana matsa a likita ko kallon mutane bai ba hala uban ya mutu kuma aka ji aka ce baban ya mutu kawai shi kenan ya ci gaba da wurdin shi wai ka san ma wurdin kaka yake an ba shi wani wurdi ne mai yawa yana yi dubu ne wabillahi lazi wabillahi lazi shi ne wurdin ma a amma da an gidi share masallaci aika ya ta ina a in ta zara su gida ta gidan giya zaki zai mana bayan ji addini ne gaskiya ba zai da iskanci bari ku ji abin da ba wata tsinya ba ce abin da ya faru ne a garin da nake gaya muku wai da aka matsa mai hedar ya ta shi abin da yake ba baban da ya tausayi yake ba saboda ya mutu ba a kan hanya irin tasu ba Allah yana nan a garin nan an kai magana kwamsariya an kai magana gidan sun an kyale shi na cin kirsu babu baka an kai iko nikin nan mun zauna da ba mu samu gubanar ba amma sakatare shi mun taɓa mashi bayani a kan shi muka ce in bai sani bai bincika abin da ke faruwa a garin kuma yana ya ta jan matasa ko kana da kwanan kaje guri zaka fasa karatun addini zaka fasa sai wurdi sallah an yahe ma wani yake gaya mana na wani ƙauye nan da ke da kwai in ya tara mutanen nashi sai shiga ban daki ya wanka sai hoto zur a gaban su ya wuce yau halar ne su kun mance wani amara ɗin shekarun baya wadda aka shi gidan kaso ‘yan kaso masu kama shi kashin tsiya sai ya kawo ƙwar'ani sai a ji sai ɗora kwalbar giya nan da shekara biyu ko uku ba ku sauraron labari ko kun mance ne a wani ɗaya a kama shi akwai wani wanda muna tare eh an magana a hakika muke muna tare shi ne ce sun yi karatu tare da shi ya san shi akan wani aƙida yake amma da aka shi gidan kaso ma ɗan kaso ma suka ce kai ne ɗan iska wani ai wallahi kashi suka ba shi wasu iskanci shi yake iskanci to Allah ta'ala ya shirya da mu duka wannan me yake kawa haka kin kin bin gaskiya bin san zuciya da rishin karatu na addini da rishin tsayawa akan fatawar da ta zo cikin alkur'ani da sunna kowace sharata ya daukar ka to wannan gashi ne abubuwa wai wa'in ba ha mutanen da bane mutanen da muke tare da su suke da wannan aqida da yanzu saboda sun bar aqidar alqur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa kakke da kai addini kamar yadda muke faɗi in bai zo a cikin alqur'ani ba da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kakke yarda duk san zuciyar wasu ne ake bi shi ne ke dora mutane akan wannan shi wannan nan garin ai koro shi ake daga wani guri amma da yake a nan gurin ba da ya dama da addini an kyale shi yana nan yana cin karanci ba baka yana nan yana abin da ga dama Allah ya sauke Allah ta'ala mu je karatu yace guri mafi tsarki wanda Allah ya sabki ya ainihin ɗora a ban ƙasa ɗaki mafi daraja wanda ke garin maka Allah ta'ala ce wato mubarakun ɗaki ne mai albarka shine Ka'aba wahudan kuma shiriwa ne da alimi daga dukkan talakai sai Allah ta fi ayatun فيه آيات بينات مقام إبراهيم ubangiji ta lata fihi a cikin wannan ɗakin ko a kusa da shi ayatun bayyinat a kodansu ayoyi bayyanannu su ne makamu ibrahim inda ake ce makamu ibrahim idan ka je gindin ka'aba za ga wani ɗan guri da aka ce makamu ibrahim da wani guri da aka ɗan kewaye da wani abu wani dutse ne a ciki wanda annabin allah ibrahim da ɗanshi isma lokacin da suke gina ɗakin ka'aba yakan hawa gurin kamar wani tsari ne wanda in gini ya yi tsawo ko metro ba san zai hawa wani guri ya ce a rika mai ko mai ko to yawa shine dutsen da annabin allah ibrahim ya taka shi sai dutsen ya zamanto ga sabon annabi ibrahim a jikin ba ake ce mishi makami ibrahim an ce a zamanin manzara sallallahu alaihi wasallama yana gindin dutse zamanin abubakar yana gindin dutse zamanin sayyidina umar sai dan gusa shi kadan daga gindin subhanallah nake cewa gindin ka'aba nake cewa a zamanin abubakar da zamanin manzara da yana gindin ka'aba da dutsen zamanin umar ya gusar da shi kadan saboda mutane su ji dadin dawafi a lokacin dan tsakanin ya ishe su yanzu ai wannan tsakanin ma bai isa dole sai an kewaye shi shi ne ta'ala ya ce ya daga cikin aya babbayyar ya a gindin ka'aba makamu ibrahim malamai suka ce dukkan kewayen ka'aba ana iya kiran shi da makamu ibrahim don karkace idan kai tsawafi dole sai a gurin za ka yi sallah za ga mutanen mudiya mutu ya gama tsawafi ya zo ya ce dole sai ya yi sallah a gurin ana hana shi amma dole sai ya kiya a duk inda ka je kai sallah din ta yi amma dai aya ne daga cikin ayoyin Allah a gindin ɗakin Allah wanda ya ɗora a ban kasa don abota mai shine makamu Ibrahim sai Allah ya ce wa man dakhalahu ومن دخله كان duk آمنا wanda ya shiga ɗakin Ka'aba ya zama amintacce Allah ya hana a taɓa shi a zamanin jahiliya za a ga mutum ya kashe ma'aifin mutum kuma ya gamu da shi a gindin Ka'aba amma ko kallon shi ba zai yi ba tun kafin zuwan alkur'ani fa suna da alhurma wanda ya shigo wannan gurin ba a taɓa shi to haka yanzu ma ko da mutum ya maka laihi ba za a gaishe maka ce to Allah ya kama ka kwashe shi da mari a duk wanda ya shiga gurin ya amutu amma kuma haramun ne arna ya shiga eh haramun ne amma idan arna ya riga ya shigo aka ce to in ya riga shekara ta bashi sai dai kana bar shi ya sha ruwa kana ba shi abinci ai ya fito ko eh idan mutum ya yi laifi ya gudo ya zo ka'aba to ko gwamnati ce yawa laifi a lokacin sai a kyale shi ba a bashi ci ba a bashi sha kaga dole ya fito kuma ba a taba shi ba a taba shi guri ne Allah ce wa banda kalau da amina duk wanda da ya shiga gurin ya abuntu shi yasa ai wata shekara ana fada tsakanin musulmi da arna ana makwace mu Najeriya wani arna da ya ga wuta ta yi wuta sai ya zo masallaci sahun gaba ya zauna da aka ce kai waye wani ya ce munis a wani muke jiran direba sallah kage ya zo masallaci ya sai ya shago wai su sa wani ne suna jiran direba sallah ne haka daga nan ma an gane aiko sallah tana da direba wato liman yake jira wai amma an gane shi ai Allah ya sauke to da haka duk wanda ya shiga wannan gurin ya zama amintacce Allah ya amintar da shi Allah ta'ala ya ce walillahi ala nas ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا wallahi ala nasi umarni ne daga Allah akan mutane gaba daya hijjul bait ziyartar wannan dakin manusa ta ilaihi sabila wanda Allah ya baiwa ikon halin zuwa ya ziyarci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da Allah ya bashi halin zuwa aikin haji yayi gaugawa ya ce aiki ne wanda ake so kai gauga ba a son jinkiri akan zuwa aikin haji eh guri ne wanda ake so aiwace zuwa Allah ta'ala yawa gurin albarka idan ka yi sallah raka a ɗaya a wannan gurin to a wani gurin sai ka yi dubu ɗari dubu ɗari fa sallah raka a ɗaya a gindin ka'aba to duk duniya in ba masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda idan ka yi ta a nan gurin zaka samu me zaka samu dan bambanci da wannan gurin shi za ta za ta zama to kamar matsalar raka'a me raka'a dubu to shi kamar dubu ɗari ne a nan duk inda ka je a duniya ka yi sallah to sai ka yi raka'a dubu ɗari za ta yi da sallah raka'a ɗaya ta gindin ka'aba Allah in kana da hali gurin ya kamata a ce kana zuwa ko shi yasa manzo Allah yace mu yawaita zuwa wato haji da umara kafin a hana mu wani lokacin zuke na a hana mutane dama wani ya zo an hana ko eh lokacin shekara hana sallah mai ya hana sallah suke shekara hana sallah shekara yanzu musan wata corona ba da ka je kawai zaka zance maka shekara hana sallah ya saboda an hana su shekarar corona an hana zuwa Allah ya sauke haka Allah ya ce wa man dakalahu kana amina walillahi ala nasi hajjal bait umarni daga Allah zuwa ga mutane ziyartar wannan gurin da wanda Allah bai iko shine a ce kana da guzuri kuma kana da lahiya ko kana da guzuri in ba lafiya kaga ba za ka je ba idan kana da lafiya ma in ba guzuri kaga ba za ka je ba dole sai kana da kudin tikitin na jirgi ko kana da visa kana da kudin otal kalka je kana neman sabil kalka je kullum kana neman Allah ba kuma samu samu kana bara bai dace ba duniyar da ya kamata in ka je ka roki Allah karka je kana kai damuwar ka zuwa ga wani shi yasa ya zaman to kana da halin zuwa zaka je wani gurin halin ne kai ne kake da shi ko kuma wani ka yake da shi wanda zai iya ce maka bismillah ai sai ka je ko to Allah ya kai mu wani gurin mirara mirara sai Allah ya ce wa man kafara wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil duk wanda Allah ya bai wa halin zuwa aikin haji bai je ba to kamar ya kafircewa wannan umarnin na Allah ne fa inna allaha ganiyun allah mawadaci ne al alimin dangane da dukkan talakansa ko ka je ko baka je ba allah ya wadata da kai abinda muka yi da allah ka ba mu lada kuskure allah gafarta mana subhanaka